إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan dare na lahadi to daren goma ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan takwas miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna da at-tuhfatul wardiya wanda babban malami ya rubuta wanda aka fi sani da ibnul wardi wanda shi ma littafin ya shahara da sunan mai littafin kuma wannan darasi shine na hudu insha Allah ta'ala idan ba a manta ba mun shiga cikin fasli na al-mu'rabu wal mabni al-mu'rabu wal mabni kuma ba mu kammala wannan fasilin ba wanda mun yi sharhi cikakke game da abin da ake nufi da al-mu'rab da kuma al-mabni a darasin ne gabata darasi na uku wanda mun tsaya a baiti na goma sha shida da yake cewa aban akan haman hanan wafaka وذا الهجا وشذ غير ذاك غير ذاك wanda wannan baiti ya kunshi al-asma'u sitta al-asma'u as-sitta akwai abun akwai akun akwai ham akwai hanun akwai fu wanda aka sani da fu nan ya kawo shi gafaka saboda la'akari da zamowarsa wato mafa'ulin bihi kamar yadda ya tsaro su inda yana matsayin mafa'ulin bihi da fi'ilin da ya gabata shine fansib fansib bil alif fansib bil alif aban akan haman hanan wa faka wa zalhija shine takadirin baiti din mun gabatar da wato sharuɗa na yi musu wannan lairami da ya ambata shine an turfa'a bilwawi niyabatan an dhammi wa tunsaba bil alifi niyabatan an al-fatha wa tujarra bil ya'i niyabatan an al-kasra wanda haka muka karanta to dama kun san kamar yadda muka yi bayani cewa shi al-mu'rab kashi biyu ne akwai al-mu'rab bil huruf wanda shine ya fara magana a kansa ya fara daga al-asma'u sitta sannan akwai al-mu'rab bil harakat wanda shi ya fara kawowa a farkon wannan babi din tun daga washtaraka raf'an wa nasban wa kama tujarru lasma'u fa fi'lun juzima farfa bi dhammin wa siban fathan wa jur bi kasratin wa jizim sukunan kal yazur to wannan duka yayi ishara ne akan kalmomin da ake wa lirabi da wasai al harakat ko dai abamma abin nan ko arrafu ko annasbu ko kuma aljarru ko aljazm tare da alamominsu kamar abammu alfataha alkasara asukun wadda su ne alamomi waɗancan da aka ambata su kuma al'asma'u sita dama suna ɓangaren al-ma'urabatu bil huruf su ne musu lirabi ne da haruffa kamar za mu gani in sun zo mahallin rafa aka ce a sa musu wawo wawan harafi ce sai ta yi wakilci a kan bamma in suka zo a mahallin nasba a zo da alif sai alif ɗin ya yi wakilci a kan fatha haka in suka zo mahallin jarra a sa musu ya'un sai ya'un ta yi wakilci akan kasara to da ba su al-mu'rabatu bil hurufi kashi hudu ne kamar yadda Yahya al-Amridi ya ambaci wannan a cikin manzumar sa yake cewa wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa yal musanna wa dhukurun tujma'u آه جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال هكا يحيى العمريدي يفعل yake cewa wal mu'rabatu bil hurufi arba'u kalmomin da ake wa li'rabi da harufa kashi hudu ne na farko wahayal musanna na farko shine musanna tasniya wannan magana za ta zo a kansa ya ce wa zukurun tujma'u jam'an sahiha sai jam'ul muzakkar as-salim shine na biyu shi ma li'irabin sa na harafi ne shi ma za a yi magana kansa za a yi magana a kansa sannan na uku wa khamsatul asma' tunda kun sai ya bi tsarin mazhabar kufa shi malaman kufa shi yasa ya ambaci biyar amma sunayen shida ne kamar yadda muka ambata al-asma'u sitta sune waɗanda mali ya gabatar muka gabatar a darasin da ya gabata sannan na hudu sai al-af'alu al-khamsa ayyuka guda biyar yanzu kun ga cikin kashi hudu mun yi guda ko? yanzu saura uku mun yi al'asma'u a sita cikin wa'yanda shi al'amuri ya ambata cikin al'ma'urabatu bil hurufi wa'yanda ake wasu lirabi da harufa to shi ne yake cewa ولينو غير النصب فيما نقص وقدر الجميع في نحو الأصى بالألف ارفع كل ما قد ثني وشبهه وانصب وشبهه وانصبه واجرر بيا to wannan zai shiga magana akan abin da ya shafi wato alismul manqus da kuma alismul maqsud wanda su ba sa cikin al-mu'rabatu bil huruf amma ya kawo su saboda nau'in li'irabin su nau'i ne na at-taqdiri ane musu al-i'rabu at-taqdiri kaddara li'irabin su ake yi akan haruffan da ke ƙarshen su to sai ce wal yunwa ana kaddara ghairun nasbi ghairu an-nasbi abinda ba nasba ba fi ma naqasa a cikin sunan da yake tauyayye ragagge suna manqus menene suna manqus shine suka ce al-ismu al-mutamakkin ko al-mu'rab al-ismu al-mu'rab allazi fi akhirihi ya'un za'idatun khafifa duk wani suna wanda ya kare da alif ya kare da ya'un a ƙarshen sa ta kare ta yadda kana iya cire ya din sannan kuma ba ta da shadda ba ta da ba ta da shadda to wannan shi ake kira alismu al-manqus kamar kace al-qadi al-mushtari wannan ana kiran su al-asma al-manqusa sai daga cikin sunaye al-manqusa saboda sun kare da mi da yawo to shi yasa malamai suka ce ta'rifin sa shine al-ismul mutamakkin ko al-ismul mu'rab allazi fi akhirih yawo lazima duk da na ce za a yi daɗa da kuskure ne lazima khafifa ba a yi mata shadda ba ka cewa almushtariyu sai dai almushtari shi ne daidai ja almushtari wannan yawon ɗin ba a yi mata bamma ko ba a yi mata kasara shi ne ma'anar waliyunwa ghairun nasbi fi ma na ƙasa kenan zaka ce ja alqadi ja alqadi ba zaka ce ja alqadi hada la yajuz me yasa alqadi ana fa'ili ne jaa fi'lun madin mabniun ala alfath la mahalla lahu min al-i'rab لأنه مجرد لأنه مجرد haka alƙadi sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi abdammatul muqaddara alal yayi mana min zuhuriha athiqalu la ta'abu athiqalu لأن الياء يثقل تحريكها تشير أبن ما ليك في أنا هكا إن كتي نظرت إلى القاضي na yi duba zuwa ga alƙali to shi ma haka za ka yi lirabin nazartu fa'ilun wa fa'il ila harfu jarrin mabniyin ala sukun alqadi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi alkasratu almuqaddara ala alya'i man'a min zuhuriha as-siqalu لأن الياء يثقل تحريكها to shi ne abin da mala yake nufi ana saboda suna ne al-manqus sai a kiyaye duk suna ya kare da yawon yawon din nan lazima ma'anar lazima ko yaushe tana lizinta suna sai dai wasu dalilai ana dan iya aji ta gefe saboda wani dalili sannan ba za ka ga yawon din da shadda ba to shi yasa malamai suka ce a suna kashi biyu ne kenan akwai alismu sahihul akhiri akwai suna wanda ƙarshen sa lafiya lau yake akwai alismu mu'tallul akhiri akwai kuma suna mai rashin lafiya a ƙarshe to shi alismu sahihul akhir suna wanda yake ƙarshen sa lafiya lau yake shine wanda bai haɗu da wannan ya'un ɗin ba bai haɗu da kuma alif wadda za a yi magana a kanta ba da jimawa ba kamar irin rajulun rajulun kitabun zaidun da makamantansu wannan duka ana kiransa alismu sahihul akhir suna wanda yake mai lafiya a ƙarshensa me ma'anar mai lafiya a ƙarshen sa ya'un din da ake magana ba ta zo ƙarshen sa ba misali eh kamar ka ce ja'ar rajul kaga babu ya'u ƙarshen ar-rajul to shi yasa aka kira shi da sahihul akhir to shi kuma suna mu'tallul akhiri shine wanda ko dai ya kare da ya wagga da muke magana a kanta kama alqadi almushtari da makamantan su almurtaqi suna nan da yawa ko kuma ya kare da alif alalifu almaftuhu ma qabla ko kuma ya kare da yawun almaksuru ma qabla wanda muka yi magana akan ta yanzu shi yasa a ibn malik rahimahullahu ta'ala a littafinsa al-khulasa da aka sani da alfiya alfiyatu bin malik ya yi magana akan wayannan sunaye guda biyu a yake cewa wasanni mu'tallan min al-asma'i ma كالمصطفى والمرتقي مكارم فالأول الإعراب فيه قدر فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر يتي والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى kaza a zan yi jar to za mu zo ga baitocin shi za mu yi sharhinsu sai a aje mana su kowa ya rike su to sau da haka ina fatar yanzu mun fahimci ma'anar alismu almanqus allazi kana akhiruhu ya'un lazima khafifa duk sunan da ya kare da ya'un lazima ma'ana koyaushe za ka ganta sai da wasu dalilai sannan kuma yawon ɗin ba za ka ganta da shadda ba ba za ka ganta da shadda ba in ka ganta da shadda to ba ita ake magana ba irin su almakiyu irin su almadaniyu alkabawiyu ko to ba irin wannan ba ash-shafi'iyyu al-malikiyyu al-hanbaliyyu al-hanafiyyu to banda irin wayannan sunaye wannan ya'un nisba ake kiranta eh babe na nan tafi akan ta ba ita ake magana ba saboda ita mutaharrika ce tana da wasai tana da yawwa irin su yawon dan al-kursiyyu to ba ba wannan yawo ake magana ba ita yawwa kaga irin su alqadi irin su almushtari irin su almurtaqi kaga yawon din su ba mutaharrika bace to sai ku bambance tsakanin wayannan sunaye nan ana magana akan sunan da yake yawon din shi ghairu mushaddada to wannan shi ake kira alismu almanqus to shine yace dukkanin sauran harakata za a kaddara masa sai ce min ghairun nasbi banda ni banda nasba kenan idan idan alis idan aka saba alismul manqus ya zo wurin nasba to fataha sa za ta bayyana misali ra'aytul qadiya zaka ce ra'aytul murtaqiya haka zaka faɗa ra'aytul mushtariya me yasa saboda ya zo mahallin nasba ko innal qadiya innal mushtariya duk sanda al-ismul manqus ya zo mahallin nasba to fataha sa za ta bayyana fataha sa za ta bayyana amma da arrafu eh da al-jarru to wannan kaddara su ake idan ya zo mahallin raf'a ko ya zo mahallin jarra to za a kaddara wa'annan guda biyu amma ghairun nas wa ƙuddirar jami'u fi na hawil asa amma dukkanin harakat za a ƙaddara su ga suna wanda ya kama da al'asa al'asa sanda sanda ina misalin da ya kama da al'asa irin su al-mustafa al-mustafa kaga akwai al-murtada al-fata to duk sunan da shi kuma ya kare da alif alif ta madda ba ya'un ba to shi duk harakat din guda uku kaddara su ake zaka ce ja al-fata جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه مجرد الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريفها وهكذا كتير رأيت الفتى رأيت فعل وفاعل من شاء لإعراب إنسان لا إيبا بيبا الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها كذا أن قدر رفع أبما أن قدر كما فتح وهكذا كما ذاك نظرت إلى الفتى نظرت فعل وفاعل إلى حرف جر مبني على السكون الفتى اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريفها ونقدوا إن حركات أن قدر أصل to wannan shi ake kira alismul maqasur alismu al maqasur akwai misalin sa a qur'ani wace aya ta zo da suna al maqasur suna al maqasur wanda ya kama da hmm? da sunan da yawa ma tilka bi yaminika ya musa hmm? qala hiya asaya hmm? lifatahu na'am kala musa lifatahu na'am mun samu asaya mun samu fatahu to sai ne eh na'am al'araf al'araf babu alif gaba wanda ya kare da alif a ƙarshe wa'asa wa'asa fi'ili ne fi'ili ne suna muke nema suna wadduha na'am to sai mi an samu wadduha mhm sun kare to alismul manqusuha shi ko ya zo a qur'ani to a kawo mana misali eh alismu almanqus wanda ya kare da ya wanda ya kama da almushtari alqadi as-samiri wannan ya'un nisba ce ya'un nisba ce aha eh nan nan ina ya zo a ƙura'ani alƙari wace aya ta zo da alƙari na'am alƙari ka yi ƙoƙari sai dai aya ake nema ina ya zo a ƙura'ani ana nufin duk a ƙura'ani babu alisimul mankus? ga irin su faƙaɗe ma an ta ƙaɗe? ƙaɗe a ismun manƙosu ko ba haka ba to ina wani taqabi fi'ili ne mm na'am waji'a kuma ko dai waji'a rabbuka akwai waji'a rabbuka babu wannan a Qur'ani na'am to ina suna yake anan eh to sai a yi tunani kamin mu sake dawo tunda shi ba ku kawo ko kwara ɗaya ba to wannan shine ibnu malik yake faɗa a al-khulasa yake cewa wasanni mu'tallan min al-asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarim ka kira suna mu'tallul akhil min al-asma' daga cikin sunaye kal mustafa kamar suna al-mustafa al-mustafa wannan kaga al-ismu al-maqsud wal murtaqi haka da al murtaqi shi kuma al-ismu al-manqus sai ce fal awwal fal awwal al-i'rab fihi qaddar to shi na farko al-mustafa al-ismu al-maqsud kenan dukkanin harakati guda uku kaddara su ake yi kaddara su ake yi ba za su bayyana ba ba za su bayyana ba shine jami'uhu wa huwa allazi qad qussira shine malamai suke kira al-ismul maqsur yace wa fani manqusun wa nasbuhu zahab amma al-ismul manqus to shi nasba dinsa bayyana take nasba dinsa bayyana take hmm mhm mm a irin fa Allah ta'ala ya qaumana ajibu da'i Allah da'iya hmm ai daga da'i ne alismun ne al-manqus alismu al-manqus kaga anan abin nan nasba din sa ta bayyana shine abin da dan malik yake faɗa wa nasbuhu zahab ajibu da'iya Allah da'iya saboda maqulun bihi ne na ajibu sai ce wa raf'uhu yunwa amma rafa'a din sa kaddara ta ake yi kaza aidan yujar haka nan jarra din jarra din sa shi ma kaddara ta ake yi to wannan shine bambancin alismu al-manqus da alismu al-maqsur shi ma ya haya al'amuri ya yi magana a kan mi ya faɗa a manzumarsa? mi ya faɗa a kan alismul ma'utallul akhir alismul ma'utallul akhir mi ya faɗa? a wannan fi'ili ne ya shek muna neman suna ba a haddace ba yake cewa wa illatul asma'i ya'un wa alif fa nahwu qabin wal fata biha urif i'rabu kull i'rabu kullin minhumma muqaddarun i'rabu kullin minhumma muqaddarun yace fiha walakin nasbuhu zahab ko yazhab wala fiha walakin نصبه ولكن نصب قاب يظهر شنو abin da yake fada wa illatul asma sunaye masu illa alifun wa ya ya'un wa alif shine sunan da ya kare karshe da ya'un ko alif ko ya'un ko ko alif sai ce fa nahwu qabin kamar misalin qabin kaga wal fata da fata qabin alismul manqus alfata alismul maqsur to shi misalan da ya baka sai ce rabu kullin minhuma muqaddam kowanne daga cikin su li'rabin sa kaddara shi ake yi sai ce amma walakin fiha walakin nasbu qadin yadhhab amma nasbat alqadi to bayyana take yi kamar yadda muka bada misali shine alismu almanqus alismu almanqus kamar yadda muka bada misali da aya ajibu da'iyan lahi kaga nasba din ta bayyana to shine abin da yake faɗa a wannan baiti wal yunwa ghayru an-nasb fi ma naqasa wa qaddara al-jami'u fi nahwi al-asl to da haka duk sanda aka baka ibara jumla aka ce kai li'irabi to da an samu al-ismul maqus ka sai da zaka yi li'irabin sa in yazo mahallin rafa to a kaddara eh rufa din sa idan ya zo mahallin jarra a kaddara jarrarsa in ya zo mahallin nasba a bayyana ta shi kuma alismul maqsur eh za a kaddara dukkanin harakat ɗinsa dukkanin harakat ɗinsa za a kaddara su idan ya zo mahallin rafa za a kaddara rafa in ya zo mahallin nasba za a kaddara nasba in ya zo mahallin jarra za a kaddara yawa ita jazma ba a magana ta tunda ba ta shigan sunaye to wannan mun gama da wayannan sunaye to sai zai koma ga abin da ya fara magana a kansa al-mu'rabatu bil huruf wal mu'rabatu bil huruf arba'u hmm wa hayal musanna wa dhukurun tujma'u wa dhukurun tujma'u جمعان صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال تنظام شقا وهي المثنى ودى الأمريد يقار أنبتا يتي بالألف ارفع كل ما قد صنية يتي ارفع فعل أمره كي رفع بالألف ده ألف معناه بالألف me za ka wa rafa kulla dukkanin maƙadi sunniya duk sunan da an kai mai tasniya to in ya zo mahallin rafa ka sa masa alif shine fuska ta farko na i'rabul musanna misali ar-rajulani hmm? zaka ce ja'a ar-rajulani ja'at hindani مثلا ko hazani kitabani sai ka sa alif duk sanda musanna abinda an musanna shine duk sunan da yake nuni akan cewa abu biyu ne abun nan biyu ne in ka ce zaidani to zaidu biyu ne arrajulani namijin nan biyu ne hindani hindu din nan biyu ce to duk sunan da ya zo da irin wannan fuska in ya zo mahallin rafa za a sa mai alif wannan alif za ta yi niyaba a kan bamma misali ja'ar rajulani ja'ar rajulani namiji biyu sun zo ja'a fi'ilun madin mabniyun الفتح لا محل له من الإعراب لأنه مجرد الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مصنى والمصنى يرفع بالألف نيابة عن الضم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كذاك أمبتش ألف وهكذا إن كتش الزيدان قائمان زيد بي أسيسكي الزيدان اسم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الآلف نيابة عن الضم لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد to shine abin da malin yake nufi duk inda ka ga musanna to za ka yi mai ذاك إن يزو محل رفعة أه؟ يوم تشيص بدأ الله تعالى إن هذان لساهران إن هذان la zahirani akwai qira'a inna hazani la sahirani akwai qira'a kuma inna hazaini la sahirani la sahirani akwai qira'o'i guda uku akan wannan aya in hazani in in anan abin nan mulghatun ce ba ta aiki shi yasa hazani yazo mi yazo marfu'un bil alif eh mulhaqun bil musanna la sahirani ba ce la sahirani shi ma sai ka kawo alif aka kawo shi ma alif saboda hazani na farko mubtada ne la sahirani shi kuma khabar ne na shi to dama mubtada kuma haƙƙinsa arraf labari shi ma haƙƙinsa arraf to shi yasa aka samu su alif to shine bil alif irfa kullama qad sunniya tare da alif kai raf'a da duk wani suna wanda aka yi masa tasniya kai wa shibhahu da wanda yayi kama da musanna akwai suna wanda zaka ganshi kamar musanna amma ba musanna bane sun dai kama kamar isnani isnani aga ba musanna bane amma mulhaqun ne bil bil musanna dan sharadin at-tasniya shine yazan ita tasniya din su tana da suna mafaradi idan ka ce ar-rajulani kaga akwai mafaradi rajulun in ka ce al-kitabani akwai mafaradi shine al-kitab الغلامان الغلام أما الاثنان هو ما مهول الإنسان هم kaga babu eh isna isna ba mu furadi bane ba mu furadi bane to amma kuma ta fuskar lirabi za a riskar da shi da al-musalla shi yasa zaka ji ana cewa mulhaqun bil musalla akwai irin su kela da kilta da zai bayani a kansu su ma ba musanna ba ne mulhaƙun ne bil bil musanna don kela ba ya da mafuradi kilta ba ta da mafuradi to sharaɗin tasniya ya zan sunan yawwa amma akwai wasu tasniya da ake kawo da larabawa ke littagali to wannan ba a kiyasi a kansu kamar al'umarani ana nufin abubakar da umar al'umarani ko kuma alƙamarani ana nufin rana da wata da wannan littagali an gani saboda haka su ana karanta su yadda aka ji laraba ana furta su amma wala tuka su alaiha ba a kiyasi saboda mi sama'i ne haka kawai an ka ji laraba ana faɗansu to wannan littagali larabawa ke ambatarsa to shi ne wa shifhahu ya ce wansibhu ka yi musanna nasba biya biya'in ne an shafe hamza saboda rurar waka eh wansibhu wansibhu biya ka yi musanna nasba da mi da ya'u ra'aitu sai ka ce ar-rajulaini ko ra'aitu hindaini ya un zaka kawo saboda mi nasba ra'aitu fi'lun wa fa'il al-hindaini maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'an al-fatha li'annahu musanna wal musanna to ka gani yunsabu bil ya niyabatan al fath wal ya wan nun iwad an al tanwin fi al ism al mufrad to duk inda musanna yazo a mahallin nasba ko yazo maf'ulun bihi ko ismu inna hmm ko khabaru masalan kana to sai ai masa nasba da ya'u haka nan wajrurhu biya kuma kai mai jarra da ya'u shi yasa malamai suka ce shi al-musanna li'irabin sa tauyayye ne ba cikakke bane kamar al-asma'us sitta dukkanin al-mu'rabatu bil huruf babu wanda li'irabin sai yake cikakke sai al-asma'u sitta don su dai suka dauki fuskokin a hukunci hukunci ko anwa'ul i'rab as-salasa da ar-raf'u bil waw da an-nasbu bil alif da al-jarru bil ya amma shi al-musanna yurfa'u bil alif wa yunsabu bil ya wa yujarru bil ya aidan to shi yasa shi ne irabin sa naqisun saboda bai dauke alamomin li'irabi gaba daya ba to in kace sallamtu ala ar-rajulaini ko nazartu ila hindaini shi ma duk ya'un zaka kawo sallamtu fa'ilun wa fa'il ala مجرد مبني على السكون الرجلين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والمثنى يجر بالياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد to kun fahimci yadda ake li'irabin al-musanna duk inda ka ga musanna haka za ka yi li'irabin sa in ya zo mahallin raf'a to alif in ya zo mahallin nasba ko jarra yawo to wannan kaso na biyu kenan an samu wahayal musanna wahayal musanna wa minhu yana daga cikin abin da ya yi kama da musanna kilta wakila in kana ma'mudmarin wa atlaqat kinana su wayannan lafuzza guda biyu ba tasniya bane amma an yi ilhaƙin su an riskar da su da me da tasniya adawatu ne ake kawo su wajen taukidi at-taukidu al-ma'nawi shine akwai kilta bangaren mata guda biyu sannan akwai kila bangaren maza guda biyu to shi ne cewa minhu hudin ne yana komawa ga washib hagu daga cikin abin da ya kama da musanna kilta kilta sannan wakila amma in da sharaɗin sun kana wannan ha'us sakat ake kiranta kamar faɗin Allah ta'ala ma'adari menene da ya ƙulu ha'u makura'u kitabiya kitabiya wani ha'u sakati ake kiranta ha'u a sakati haƙƙin sai kawo alif ana in kana miyasa saboda ya ambaci ababe guda biyu ya ambaci kilta ya ambaci kila to amma wannan jais fil arabiya wurin alif ka shafe alif sai ka kawo ha'u sakati wannan yana da yawa a larabci in kana inda kilta da kila sun kasance ma ma mudmari tare da suna zamiri kina ya raba su ga suna zamiri sannan ne za a yi musu li'irabin tasniya shine misali zaka ce zaka ce ra'ai ja'at ja'at zaidani kilahuma رأيت الزيدين كليهما سلمت على الزيدين كليهما saboda haka wurin rafa sai ka ce kela bil alif ja'at zaidani kilahuma haka ja'at hindani kiltahuma ra'aitu hindaini kiltaihima سلمت على على هندين كلتيهما kaga hima hima hima hima kilahuma kaga duk wannan an jingina su ne ga zamiri amma yan karaba su ga suna na zahiri to da yawa daga cikin abilun larabawa ana yi musu li'irabi na alismul makasur wancan da mun kaga magana a kansa misali zaka ce ja'a kilar rajulaini ja'a kilar rajulaini ra'aitu kilar rajulaini nazartu ila kilar rajulaini saboda rajulaini suna ne na zahiri suna ne na zahiri to sai kai sai kai ta kawo su da alif kila kila kila kila kila kila saboda ka raba su ga suna na zahiri ka raba su ga suna na zahiri na zahiri ko kuma ja'at kilta hindaini ja'at ra'aitu kilta hindaini nazartu ila kilta hindaini to wannan ya an raba su ga suna na zahiri kenan inda aka yi musu li'irabi na al-musanna shine in an raba su ga suna wanda yake zamiri kamar wanda mun ka bada misali a baya ra'aitu rajulaini eh sai ka ce kilaihima جاء الرجلان كلاهما نظرت إلى الرجلين كليهما كليهما to amma akwai wata kabila da ake kira banu kinana su kan wa atalaqat kinana kinana suka ce a a ko ina an karaba su za a yi musu lirabin musanna eh sawawan an raba su ne ga suna mudumari ko ko suna na zahiri duk ɗaya ne su a wurinsu misali za ka ce a ja'a kilar rajulaini ra'aitu kilayin rajulaini nazartu ila kilayin rajulaini su a wurinsu ba haka za ka faɗa ko kuma ja'at كلتا هندين نظرت إلى كلتي هندين نظرت إلى كلتي هندين su a wurinsu haka su sun itilaki ba su bambance tsakanin suna na zahiri ko zamiri ba kamar yadda za ka faɗa in an jingina su ga zamiri ja'a zaidani kilahuma ra'aytu zaidaini kilaihima nazartu ila ila zaidaini kilaihima saboda haka su sun idilaki amma jumhurul arab mafi yawan larabawa su sun rarrabe idan an raba kilta da kila ga zamiri to shikenan sai a yi musu lirabi na musanna kamar yadda ya gabata in kuma an raba su da suna na zahiri sai a yi musu lirabin alismu al-maqsur wanda ya gabata shine mi تقدر الحركات على ماذا على على الالف ذا قدر الرفع ذا قدر النصب ذا قدر الجر شيني ومنه كلتا وكلا ان كان مع مضمر واطلقت كنانه واطلقت كنانه انا kiran su banu kinana wata kabila ce daga cikin kabilun larabawa وارفع بواو سالما من جمع مذكر والياء لغير الرفع to yanzu mun gama da al'asma'u as-sitta mun gama da al-musanna cikin ababe guda hudu da al'amuri ya fada wal ma'rabatu bil hurufi arba'u wa yal musanna wa zukurun tujma'u to yanzu shi muka shigo wa zukurun tujma'u eh jam'an sahiha shine yace warfa bi wawin kai rafa'a tare da wawun min jam'i saliman da suna wanda yake na jam'i saliman wanda yake ya kubuta daga mufradinsa ya kubuta daga caccanzawa ko kakkarya shi ma'ana da aka zo gina shi ba a kakkarya mufradinsa ba ba a caccanza tsarin ginin mufradinsa ba shi yasa aka kira shi da as-salim kama almuslimuna mufradinsa almuslim to yadda almuslim yake a mufradi haka yake a jami me aka samu ƙari shine wawun da nunu shi yasa aka kira shi da as-salim sabanin jam'u taksir kitab al-kutub kaga an samu bambanci al-kursiyu me jami al-kursiyu الكراسي جمع كرسي kaga akwai bambanci eh to banda irin wannan jami'i shi ba as-salim bane amma al-muslimuna al-mu'minuna to wannan shi ake kira jam'ul muzakkar as-salim to shi ne masa li'rabi na raf'a da wawu shi yasa yace warfa' bi wawin saliman min jami'i kenan zaka ce jaa al-muslimuna jaa al-muslimuna haka zaka faɗa ra'aytul muslimina ko kuma al-muslimuna qa'imuna المسلمون اسم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع المذكر السالم أو جمع السلامة أو جمع التصحيح duk malamai na ambatarsa ko ka ce jam'u salama ko kuma jam'u tashih ko kuma jam'u al-mazakkar as-salim wa nunu iwadun 'an at-tanwin fi al-ism al-mufrad saboda haka duk inda jam'ul muzakkar ya zo kawai ban alamarsa shine zaka ga an ƙara wawun na jama'a sannan an ƙara nunu an ƙara nunun ƙarshen sa mufradin sa lahiya lo yake ba a canza shi ba to shine yace amma ha muzakkarin ana magana na maza banda na mata shi na mata bayani ne zai zo waliyali ghairir raf'i in kuma yazo a mahallin da ba raf'a ba to sai ka zo da ya sai ka zo da ya kamar innal muslimina kaga ba ce innal muslimuna ba ko akwai wannan qira'a sai dai innal muslimina ko biliya me yasa saboda ismu inna ita kuma inna eh tansibu al mubtada tansibu al mubtada to haka zaka ce ra'aytul muslimina saboda ya zo mahallin nasba ra'aitu fi'ilun wa fa'il almuslimina eh maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi aliya niyabatan an al-fath li'annahu jam'ul mudhakkar as-salim ma sha Allah barakallahu fiku wan nunu iwadun 'an at-tanwini fil ism al-mufrad ku dinga motsawa mana to haka yi ya zo mahallin jarra sallamtu alal musulmina na yi sallama ga musulmai maza sallamtu fi'ilin wa fa'il ala harfu jarrin mabniyun ala sukun المسلمين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه لأنه جمع التصحيح أو جمع السلامة أو جمع المذكر السالم دو أنك كلامك كأنبتا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كنن شيما لإراب سا ناقص إيه باتشككي بني سبو يرفع بالواوي ينصب بالياء ويجر بالياء كاغا أوجن نصب رجرة يا هديدا مصنف amma wajen raf'a sun bambanta da musanna shi musanna bil alif shi kuma jam'u al muzakkari salim shi kuma bil wawu to haka akwai waɗanda aka yi ilhaƙin su da shi jam'ul muzakkar as-salim irin su 20 salasuna arba'una khamsuna sittuna sab'una samanuna tis'una to wayannan gaba ɗaya su ma ne musu li'rabin jam'ul muzakkar as-salim duk da ba jam'ul muzakkar as-salim bane irin su alamuna duk ne musu irin wannan li'rabi to sai yake cewa wal jam'u fihi alif wal jam'u fihi alifun wa ta'u فنسبه كجره سواء تسجم المؤنث السالم shine zai magana a kansa saboda suna da alaka da juna wancan asalim ne shi ma wannan asalim shi kuma alamarsa shi ne za ka ga an ƙara masa alif da kuma ta'un shi ne sharaɗinsa ya zan da alif da ta'un ɗin duka na ƙari ne a ƙarshensa kamar hindu sai ka ce hindatu hindatu to da wannan alif ta madda da wannan ta'un maftuha dukkansu na ƙari an ƙara su ne domin a samu jam'i na mata wanda maza ba su shigo ciki ba kamar yadda jam'in muzakkar as-salim mata ba su shiga ba hakan muslimatun suka ce muslimatun muslimatun wannan alif da ta na ziyada ne banda ta'un din da ba ta ziyada ba ce banda ita kamar ni al'abayatu jam'u bait to wannan al'abayatu banda shi eh banda al'aqawatu jam'u waqatin shi ta wannan shi ba ta ziyara ba ce ta asali ce ta dami ta asali ce to su waɗanda ba a magana a kansu ba a ma riskar da su da jam'ul mu'annas as-salim amma irin su as-samawat to za a riskar da su jam'u sama jam'u sama shi ma ne masa li'rabi nami yawwa amma al-aqawatu da al-abyatu to wannan su ba a riskar da su da wannan to shi kuma ya yake shine yace wal jam'u duk jam'in da muka samu fihi alifun mun samu alif tare da shi wa ta'u ko mun ka samu ta'un maftuha a ƙarshensa fa nasbuhu ka jarruhi sawawu to da mai nasaba in yazo maf'ulin bihi da mai jarra in yazo majrurun daidai wa daidan ba bambanci yadda zaka ce ra'aitul muslimati haka zaka ce sallamtu alal muslimati ba za ka ce ra'aitul musulmata ba ƙur'ani bai zo da wannan luga ba innal musulmina sai ce wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra zakiri kaga bai ce innal hasanata ba duk daga inna ta zo me yasa suka ce saboda zaka ce inna harfu nasbin wa taukidin mabniyun ala al-fathi al-hasanati ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-kasra niyabatan an al-fataha li'annahu jam'ul muannas as-salim to kaji dalili to kamar yadda zaka ce ra'ai abin nan sallamtu ala al-muslimati سلمت فعل وفاعل على حرف جر مبني على السكون المسلمات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع المؤنث السالم وكاغن da yi masa jarra da yi masa nasba duka dai kasara ake masa ba a yi masa ni ba ka ci ra'aitul muslimata sabanin sauran waɗanda sun kai kama da shi waɗanda sun kai kama da shi al'abiyata misali za ka ce hafistul abiyata ba za ka ce hafistul abiyati ba na haddace baitoci da yawa to sai ka ce hafistu al'abiyata za ka ce arabtul auƙata arabtul auƙata ba za ka ce arabtul auƙati ba don su ta'un ɗinsu ba ta ziyara ba ce dama tun asali akwai alaƙawat jam'u waƙat wa ƙa ti ti kaga akwai mi akwai ta'un ko? to irta an ka maimaita a jam'i ba ta ziyara ba ce shi yasa ba za ka yi masa li'arabi na jam'ul mu'annas as-salim to shine fa nasbuhu ka jarrihi sawawu babu babu bambanci tuna ya kamata mu tsaya don karatu kun sa akwai azumi na so abubuwa su zo amma yanayi sai a hankali sai mu takaita haka nan zuwa wani sati za a yi darasi mai girma shine za a yi magana akan almamnu min as-sarf to darasi ne mai faɗi gaskiya inda awa guda ba za ta isa a yi bayaninsa ba kuma yana da mahimmanci matuƙa kawai da yana da kyau a ce kowa yana nan karka bari a baka labari karka ce to ai ko ban zo ba zan saurara akwai bambanci tsakanin attalaki da sama attalaki shine ka zauna gaban malami yana faɗa darata yana wucewa cikin kwakwalwarka da ya fito daga bakinsa sai cikin memorin kwakwalwarka wannan attalaki ke kuma kai ne ake wa karatu sau da haka karatun malami yana la'akari da fahimtar ka da yanayin kwakwalwarka yana faɗa abubuwan da suka dace da kai amma in saurare dai za ka yi to shi yana da naƙasu shi ba za ka ga da fahimtar ma da albarkar ma akwai bambanci ba guda ba ne saboda haka mu dinga ba da haɗin kai kusan da za a yi darasi mu ga cewa muna nan in mun yi rakodin da ayi a tasjil kuma a koma a ci gaba da saurari to kafi wanda shi bai zo ba kawai saurari ɗaya yi kuna da bambanci ƙwarai da gaske banda ga lada sannan ga albarka halarta wajen majalisi na ilimi sau da haka an ce wa'annan malamai ne guda biyu shi wannan malami gaban malamai zauna ya karatu wannan kuma ta hanyar saurare ce kasusuwa ya tara ya rufe kai da cikin ɗaki ya kunna wanga kasa sai ya ƙare ya sa wani to akwai bambanci akwai bambanci saboda haka mu yi ƙoƙari mu kula da wannan Allah ta'ala ya taimake mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe a mun tsaya baiti na 121 wani sati za mu tashi baiti na 22 wa jarra bil fathi siwa al munsarifi ma lam tu'arraf bil ma lam tu'arraf bi al aw tudfi to wannan baiti yana da shi kadai ya ishe mu insha Allah ta'ala har zafi ba awa guda ma ta mai kada to Allah ta'ala ya taimaka saboda haka sai dai an zo karatu za ku gano to wannan shine bambancin waɗannan littattafan da sauran wasu littattafai yanzu wannan baitin da muka ja a yanzu da haƙƙinsa matsala ta wadda ya kamata a yi mata baiti goma ko ma sama ga haka amma sai zo ya dunkule ta a baiti daya to dole sai an tsaya a yi ta bayanai da sauransu to shi ne bambanci irin su annahul wadihu da makamantansu wanda su suna takaitawa ne kwarai da gaske da asali kamar da muka faɗa a farkon karatu an yi shi ne don masu rauni wanda ba sa gane na hau yasa aka yi shi to Allah ta'ala ya kai mu kuma ya ba mu ikon kammala shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh